إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farin ciki ko in ce ni ina farin ciki ban dai sai kun kuna farin ciki ba ina farin ciki ba adadi da Allah madaukakin sarki ya sada ni da wannan huskokin masu albarka da nake ta shauki ko in ce shin ni shaida ne da yawa daga cikin yan uwa Allah ɗaya san adadin su tun muna a cikin balagoro an yi ta bin diddigi da tambaya yaushe za a komo karatu akwai wanda ma suka ce ka a zo an amshe musu ne to yan magana suka ce ramin kura sai 'ya'yanta na dai duk inda muka je muna nan da yardan Allah kuma yanda nake can kamar faɗin sha'ir ne da yake cewa jismi ma'i ghaira annar ruha indakumu faljismu fi gurbatin warruhu fi watani gangar jikina ita ce a can amma ruhina yana nan tare da ku a tunaninku kinan muna yamma Allah maɗaukakin sarki godiya da farin ciki da ya haɗa huskokinmu wanda da yardansa ne da bai so ba da ba mu sake ganin juna ba a wannan majalisin namu mai albarka mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi da muke karatu ƙarƙashin littafin sunan abi dawud a wannan masallacin mai ɗimbin albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala yau nawa muke ga watan zulka'ada ko? takwas ko? takwas ga watan zulka'ada hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daida shekara miladiya 2025 wannan kuma shine darasinmu na 86 darasinmu na 86 kuma za mu iya cewa guri daidai lokaci wannan ba kirarin 'yan siyasa ba ne ha karin magana ne na kowa guri daidai lokaci me yasa nace muku guri daidai lokaci shine inda za mu tashi yana bayani ne a bisa kan halin da muke a yanzu kuma karatun wannan littafin Allah ya masa albarka domin kusan sai kaga abinda muke a ciki sai kaga an zo daidai lokacin shi muke karatu in ba manta ba a Ramadan mun yi karatu ko a bisa kan me ake ta karatu hukunce hukuncen karatun alkur'ani hukunce hukuncen addu'a hukunce-hukuncen zakka wadda mafi yawanci a cikin azumi ake yin ta to yanzu kuma bayan azumi mai ake tinkara hajji ko to ga mu za mu shiga a cikin kitabul hajji da yardan Allah wannan shi shi yasa nake muku guri daidai lokaci a al'ada ko da yaushe muna budewa da taken karatu kuma ko da yaushe muna dubin munasaba ne yau taken karatun mu shine تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان, إن كان عالم كبير إذا ردت إليه المحافل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى yake bayanin falalar ilimi a cikin wannan baitutukan nasa guda uku yake cewa ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu ya ce ka nemi ilimi domin shi ma abuci ilimi ba kamar jahili ba ne ya ce kuma shi wannan ilimin duk wanda ya neme sa zai same sa domin babu wanda ake aihuwa da ilimi a cikin wannan baitin ya kwadaitar da mu ya nuna mana ilimi ma'abocinsa ya fi kowa sannan na biyu shi kuma ilimin ba wai aihuwan mutum ake da shi ba yana kokari ya menene ya neme sa ma'ana yana nuna mana duk yanda kake to in ka nemi ilimi da yardan Allah zaka samu amma fa in ka kama hanyar ta neman ilimi da yace ma'abuci ilimi ba kamar jahili bane yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah yace kace ma Allah yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kace ma al'ummaka har masu ilimi masu neman ilimi suna zama daidai da wanda ba sa neman ilimi wannan a balaga shi ake ce ma al-istifhamul inkari tambaya ce wadda wai ba ana so su bada amsa bane a'a tambaya ce ta inkarin mutun ya zauna baya neman ilimi ai la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba sa zama dai waɗanda suke neman ilimi da wanda ba sa neman ilimi dan ya kara muna nuna muna falala ta ilimi sai ya ce وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل yace babban mutane wanda yake kowa girma a cikin al'umma idan ya kasance baya da ilimi ma'ana ya kasance yana da shekaru ne ko shi ne wani shugaba idan dai har baya da ilimi to karami ne ba komai bane shi yace musamman idan an taru a tattare da shi ana neman fatawa yace wa inna sakhiral qaumi in kana alima kabirun idha ruddat alayhi almahafilu yace wanda yake mafi kananan shekaru a cikin al'umma in dai har yana da ilimi to babba ne musamman ma idan aka maido masa da mas'aloli na ilimi aka zo ana tambayar sai yana bada fatawa wannan kuma zai nuna muna ɗaya daga cikin abin da suka faru a lokacin Umar radiyallahu anhu Umar ya kasance a lokacin khalifancinsa a fadawansa daga cikin mashawartansa wanda ake zaman fada da su akwai abdullahi bin abbas wanda a wannan lokacin bai wuce ɗan shekara ashirin ba amma tare da shi ake zaman fada to sai wasu lattizawa suka rika ganin ya za a ce ɗan yaro ana kashe na zama tare da su har ma wasu suna ganin ai sun yi ɗa da shi wasu ma suna ganin sun yi jika da shi amma a ce ya zo tare da shi ake zaman fada sai umar ba su mishi magana ba amma kamar ya ga a huskarsu kamar ya karanci lisanu haluhum ya kulu zalika ma'ana kamar halinsa yana nuna haka sai kira ya ce to ana ina da wata tambaya ma'ana sai dora wata matsala ta ilimi gaba ɗayansu fadawan babu wanda ya ba da amsa sai ibnu abbas ya ba da amsa yanzu da ya ba da amsa sai ce to kun ga abin da yasa nake zaman fada da shi me yake nuna mana a takaice dai darajar mutum shine ilimin sa wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu fakun taliban fi nasi a'la al maratibi a cikin mutane inda ka sa kanka nan kake in ka sa kanka a cikin kaskantattu to kai kaskantacce ne daukaka mafi girma kuma a cikin neman ilimi take ɗan uwa masu girma na bude wannan karatun ne da wannan baitutukan dan in ƙara zaburar da mu akan wajen zage damtse game da neman ilimi kuma Allah ya shaida muna iyayenmu don mu ga mun taimaka ma al'umma wajen samun ilimi wannan gurin da muke da shi yasa a ƙarshe zan muku bayanin wani alkhairi da muka bullo da shi a wannan masallacin mai albarka tare da shawara ta a jagororin wannan masallacin Allah ya saka musu da alkhairi mun yi wani tsari wanda da ƙarshe za ku ji shi wanda zai amfani al'umma musamman masu son ilimi Allah madaukakin sarki ya muna jagora ya dawamar da mu akan wannan tafarkin na neman ilimi bayan wannan kuma kun su sabin ko huskoki wanda rabonku da su sun yi muku wata magana na san wanda suke nan sun suna da wannan magana ko to sun zo su biya bashi ne su ma karshen karatu za ku ji bayanin su da yardan Allah za mu tashi kitabul manasik kenan karatunmu na yau zai kasance takaitacce insha Allah kitabul manasik littafi mai bayani akan almanasik almanasik a'malul hajji su ake ce ma almanasik manasikul hajji kinan shi sa kai tsaye aka ce kitabul manasik ai kitabu manasikil hajji littafi mai bayani akan ayyukan aikin hajji babu fardil hajji babu mai bayani akan cewa shi wa aikin hajji farilla ne to da farko me ake ce ma alhajju musamman istilahan a cikin istilahi malaman fikihu idan suka ce alhajj suka ce huwa ziyaratu baitillahi alharam li a'malin makhsusa fi waqtin makhsusin abinda ake ce ma haji shine ziyartan ɗakin Allah na harami don wasu ayyuka keɓantattu a wani lokaci keɓantacce me yasa aka ce a wani lokaci keɓantacce domin ba kowane lokaci ake yin haji ba me yasa aka ce a'malun makhsusa domin ba duk abinda mutum ya ga dama bane na ibada zai yi a cikin ibadun ma akwai abubuwan da su ne ake yi to wannan shine bayanin da zamu gani na ayyukan da ake da kuma zamanin da ake wa'annan ayyukan wani zai iya cewa an ce guri daidai lokaci shi kun bai ma san nan da shekara nawa zai je aikin haji ba ɗan magana suka ce duk mai rai an gone kuma a dare ɗai Allah kan yi bature ana gane da kyau ko a dare ɗai Allah kan yi bature mai yiwa nan zuwa lokacin aikin haji a jan su babu makka su ce ɗalibai masu halarta wannan masallacin tun da dama muna gidansu za a zaɓi mutum biyar wanda za su yi aikin haji kuma za a lura suwa suka yi yawan zuwa da mai yiwa kana ciki ala gane da kyau ko to a takaice dai shi aikin haji ba wai sai mutum zai ta kamata ya koya ba ya kamata a ci a mutum yana da iliminsa domin baka san lokacin da Allah zai yi abinsa ba حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرأ بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ بن حابس يا تنبي منظر الله فقال سيتي يا رسول الله يا مائكين الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة شي حجي أقوة شكرة أنا قاين لكيوكو سيأني ko kuma a idan mutum ya yi so guda a rayuwarsa ƙwala sai manzon Allah ya ce balmarratan wahidatan a'a a shekara guda ma'ana a rayuwar mutum ya yi a shekara guda a kasance dai wata shekara ya aikin hajji ma'ana dai so guda a rayuwa faman za da fahuwa tatawu'un duk wanda ya ƙara bayan na harko da ya yi to wannan tatawu'un ne ai nafila ce ma'ana ziyada ce ƙari ne ba dole ba قال أبو داود هو أبو سنان الدؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنان شيء رواية عقيل عن سنان رويت حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم انظر الله يناتيوا لأزواجه جماتا ينسى في حجة الوداع أحج نبنكوانا هذه ثم ظهور الحصر هذه ينانهم ونن أيكن حج shine yake dole a kanku ana gane da ke ku hito don zuwa yinsa sun mazuhurul husri sannan kuma ban shinhidu ko kuma ban tabarmi wannan kinaya ce akan luzumul bait ma'ana abinda hadisin yake nuhi shine a hajjin ban kwana ne manzon Allah ya ce ma mata wannan ita kadai ce ibada wadda take dole ku hito ku yi ta bayan wannan to ku lazamci gidajen ku shine yahi ma'ana dai ishara ne zuwa ga su mata babu wata ibada da aka dora musu tace sun hito sun bar gidansu in ba aikin haji ba domin ko sallah ta farilla su tsaya a gida su yi shi yahi to balantana abinda ba sallah ba balantana abinda ba ibada ba wannan hadisi yana nuna dai mafi alkhairi ga mata shine su tsaya a gidajensu Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula shi yasa duk namiji mai kishi baya yarda matar shi ta kasance tana tana huta to kuma yawan huta ko abin da ya kama da haka don saboda ya ci karo da kishi kuma ya ci karo da abin da Allah ya umarci mata da shi a takaice wannan hadisan guda biyu suna nuna wajibcin aikin hajji kuma so guda ake yin shi a rayuwa idan mutum yi so guda to ya wadatar shine na farilla a yau mun yi hudu ba mai taken min akhta'in nasi fi faridatil hajji daga cikin kurakuran mutane game da farilla ta aikin hajji akwai wani kuskure wanda muka gai a ƙarshe wanda yana da mahimmanci sosai shine yana daga cikin kurakuran mutane dangane da aikin hajji shine fifita zuwa aikin hajji wanda ba na farilla ba akan taimaka ma mabukata kaga mutum duk shekara sai ya je aikin hajji ko duk shekara biyu duk shekara uku sai ya zo aikin hajji alhali a cikin danginsa akwai mabukata alhali a cikin 'yan uwansa na jini akwai wanda ba su da jari kuskure ne wannan domin an tambayi al'imamu ahmad bin hanbal aka ce masa menene yake tsakanin mutum ya je aikin hajji na nafila da kuma kudin aikin hajjin nan ya taimaka ma mabukata sai al'imamu ahmad bin hanbal ya ce an yabzulaha fi mai da suna fi kabidin ja'i'a a habu ilayya sai ce ya ba da wannan kudin a wajen taimaka ma mabukata shi ya yi soyuwa a garin da ya je aikin hajji domin ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa al'ibadatu al-muta'addiya afdalu min al'ibadati al-qasira ibadar da amfaninta bai takaita gare ka kawai ba yana zuwa ga wasu amfaninta ita tahi a wajen Allah yadda ibadar da kai kadai amfanin ya shafa idan mutum ya je aikin hajji ladar da ya samu da wadawa za a raba ma shi kada ya samu amfanin shi ko wannan shi ne kenan to amma idan ya cire wannan kudin ya yi ma wani shariwa kunga shi ya amfanu don zai samu lada kuma shi ma wancan mutunan yami ya amfanu ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan to da a ce masu kudinmu sun fahimci wannan to wallahi da da yawa daga cikin matasa ko da yawa daga cikin 'yan uwansu sun huta daga cikin me daga cikin talaucin da suke a ciki daga cikin talaucin da suke a ciki duk mutumin da kai dalilin hannun jari a gare sa duk dukiyar da ya samu ta hanyar wannan hannun jarin sadaqatul jariya ce a gare ka to amma sai dai walakinna aktharun nas la ya'lamun ko la ya'qilun wannan shine kiran Allah ya ganar da mu malam yace babun fil mar'ati tahujju bi ghairi mahramin babi mai bayani akan mace har ya halatta ta yi hajji ba tare da muharrami ba ma'ana ta je balaguron aikin hajji ba tare da muharrami ba za mu gawa ake ce ma muharrami kuma waishin ya ta'al wannan matsala ta ta'allaka da aikin hajji ne ko kuma a komi ta shafa daga cikin balaguro حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن, عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها بايا هلتا غمتش مسلمة تي بلاغرو مسيرة ليل مسيرة ليلة بلاغرو tsawon dare guda idan laraba suka ce dare suna nuhin ini gaba daya min babi mai yake da suna zikiri shai'i bai hammi mafihi ne abin da ya komi mahimmanci a cikin ini shine dare don a cikin shi mutum yake hutawa kuma ibadu mafi girma mafi yawanci a ciki ake yinsu a lokacin ne Allah yake sabkowa to shi yasa dare ya ini mahimmanci to shi yasa idan suka ce lailatin musamman a hadisi ana nuhin ini gaba daya sai in dai da wata karinawar take nuhin daren shi ake nuhi banda inin kenan baya halatta ga mace ta yi balaguro na kwana guda illa wa ma'aha rajulun zu hurmatin minha sai ya kasance tare da ita akwai wani namiji wanda yake muharraminta ne wa ake ce ma muharrami ku bi mu bashi a nan gaba a nan dai aka ce dare guda baya halatta mace ta yi balaguro kwana guda ba tare da muharrabi ba حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حاء وحدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه قال الحسن في حديثه عن أبيه شيء الحسن حديث صدق ما أفين سيتي ثم اتفقوا سننسك اتفاقي عن أبي هريرة دق أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe an tusafira yauman wa laila ta yi balaguro na ini guda da dare guda ana gan da ke ku Allahu akbar shi yasa malamai suke cewa ar-riwayatu tukammilu ba'daha ba'da anan kun ga laila laila aka ce ku dare amma kuma nan me aka ce yauman wa laila da a nuna mana dai kwana guda ake nihi ba daren ba kawai فذكر معناه قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه رواه ابن وهب وأثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي wannan hadisin manzo Allah yake cewa baya halatta ga mace musulma wadda ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ta yi balaguro na kwana guda ba tare da muharrami ba wannan ya zo mutlakan kowanne irin balaguro kenan baka da buƙatar sai an ce ma balaguro na me na aikin hajji yana ciki ko wannan shine kenan kenan baya halatta mace ta yi balaguro wanda ya wuce kwana ɗaya ba tare da muharraminta ba dan me yasa aka ce haka dan saboda mace ba wai dan a takura ma mace bane aka ce haka dan saboda a musulunci mace gol ce an san gol ko diamond ce zinariya ce da Allah zinariya ko ana wasa da ita ba a wasa da ita kulawa da ita ake yi tsaro ake bata to shi yasa kina a musulunci wai darajta mace ne aka yi da aka ce ba a yadda ta yi balaguro ba sai da me sai da muharrami dan saboda me dan ya bata kariya to amma su turawa da suka tashi suka juye abin kashi shi musulunci bai ma yadda da mata ba ya doki mata duk fasikai ne wai ya ce in za su balaguro dole sai tare da me sai tare da muharrami to kun gani ko yanda suka juye abin su kuma mata wanda suke busi karatun musulunci bai suka doka haka ne musulunci ya tauye su ya ci haƙƙin su alhali kuma babu addinin da ya ba mace inci kamar me kawar musulunci a da yan ahi ta kashe ta ake a da gadon ta ake ba wai mata ya gado ba musulunci ce a bata me a bata gado a da hihita ta ake akan ɗa namiji wajen aihuwa hausa ma in aka yi aihuwa ya aka ce me aka samu aka ce mace a ce aikin banza mace ta aihi mace kuma su ma matan sun yarda fa wai uwar gida kwanaki a ɗaya daga cikin ƴan uwanmu matarsa ta samu karuwa sai na ce mata ai wani ya samu karuwa sai ta ce mini ekri ko oral sun ke so wanga yare fa miya ekri miya oral ta ce in namiji ne shine ekri in mace ne ita ce mi kun ga ita ma ta yarda ala ga da kyau ku sun yarda su ne oral ba na su ne kasan daraja akan mi da kaga wannan jahilta ma alqur'ani ne alqur'ani shi da ya tashi da mi ya fara lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur shi musulunci ne ma ya fara da mace ya fara a hadisin manzon Allah babu inda yace in Allah ya baka diya mata ko diya mace ka kula da ita ka tarbiyyantar da ita ka aurar da ita zaka shiga aljanna eh bai ce ga namiji ba amma wa yace mace yace kato kai ta cida shi ana ganin da ke ko amma ba a ce ma zaka shiga aljanna ba amma ita mace fa za ka shiga aljanna annabi muhammad allah shi yi suhiye da kowa ko amma wani ɗiya ya bashi mata ya bashi don su ne suka rayu kuma su suka hiyawa malam ya ce haddasana yusuf ibn musa an jaririn an suhailin an sa'id ibn abi sa'idin an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa zakara nahwahu illa annahu qala baridan a wannan riwayar shi barid suka rawaito maimakon dare guda maimakon rana guda ko kwana guda me ake ce ma barid shine burd nau'i ne na kilgo da suke yi wanda burdi guda idan aka ke sasa da kilometer yana kilometer 22 da yan kai ana gan da kyau ko to sai dai wannan hadishin shaz ne ana gan da kyau ko wa shazu huwa ma khalafa fihi me yake da suna as-siqatu man huwa awsaqu minhu kenan hadisi ne wanda yake ba aiki da shi kenan abin da ya tabbata da kwana guda haddathana usman ibn abi shayba wa hannad an abana muawiyah wa waki'an haddathahum an al-a'mash an abi salih an abi sa'id qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe an tusafira safaran ta yi wani balaguro fauka talatati ayyamin fasa'idan hiye da kwana uku zuwa sama shine fasa'idan hiye da kwana uku zuwa sama illa wa ma'aha abuha face sai ya kasance tare da ita akwai ma'aihinta wa aku au akuha ko dan uwanta na jini au zawjuha ko kuma mijinta aw ibnuha ko kuma danta aw zu mahramin minha ko dai wani muharrami nata ana gane da kyau ko to a wannan hadisin mun samu ƙari guda biyu na farko shine kwana nawa aka ce anan uku uku zuwa ina uku zuwa sama to za mu gani a gaba ya za a yi a haɗa hadisin da yake ɗaya da hadisin da yake uku zuwa sama to sai ƙari da muka samu na biyu shine a nan sai aka zano wasu daga cikin muharraman mace kada mace ta yi balaguro wanda ya wuce kwana uku face tare da ita akwai ma'aihinta ko ɗan uwanta ko mijinta ko kuma ɗanta ko dai wani muharraminta to a nan kawan manzon Allah ya bada misali ne na muharrami daga cikin muharraman mace ma'aifinta daga cikin muharraman mace ɗanta daga cikin muharraman mace ɗan uwanta to kun ga bayan su ai akwai wasu duk wanda yake haramun ne mace ta aihe shi shine muharraminta ana gan da kyau ko miji daga cikin manzo Allah ya kawo shi anan shi baya daga cikin muharramai na kai tsaye ana gane da kyau ko domin shi miji yana da wani hukunci wanda su muharramai ma ba su da shi muharramai alakar su da yar uwarsu tana da tana da kaidi amma shi miji fa ba ta da me ba ta da kaidi ko ba ta da kaidi bari ba ku misali wani dan comedy ne na gani wai wata yarinya ce ta tayo tashi da mijin ya zo biko sai ta ce baba babu abin da ya taba amfanar da ni a gida ana gani da kyau ko asali ma abin da kuke mini shi a nan niyan gida akwai ma abin da baya mini shi to lokacin ta yi tashi tana dauke da ciki sai ce mata hada wannan ya nuna cikin nata domin a gidan za a iya mata wannan ba za a iya mata wannan ba in an mata an yi haramun amma shi kuma in yi mata fa an yi ibada ko to wannan shine kenan ma'ana shi miji wani hukunci ne wanda yake nasa na musamman idan aka zo a wajen muharramai ana son ya sani juz'iyyan dan saboda shi ya halatta a gare shi yayi duk abinda wayancin suke halatta su yi da ita har ma da ƙari kamar yadda ya halatta ma'aifinta yake banta da ita babu na uku haka shi ma mijin to shi har ma da ƙari ana gani da kyau ko yana iya ga mawara a hijab ko abinda yake bayan hijabi na'am a takaice dai abinda ake cewa muharrami shine wanda mace baya halatta ta aure shi sai a ƙara da miji shine muharrami to in za ta balaguro to dole sai akwai ɗaya daga cikin wannan kuma muharrami na da sharaɗi daga cikin sharaɗin muharrami an yakuna mumayyizan wa aqilan ya kasance muharramin mai yake da suna yana da wayo wasu suna cewa ma an ya kuna baligan idan balaguro ne ya kasance baligi ne kuma sannan yana da hankali domin misali da a ce mahaukaci dan wanta zai rake ta aikin banza aka yi harare cikin duhu ana gani da kyau ko domin za a yi abinda za a yi da ita ma mahaukacin sai dai ma ya ta tafi mai yiwa ko kuma ba zai turza ba ko ya hana wani cutar da ita da za a yi to amma wanda yake mai hankali zai iya jan kunne ko kuma abin da ta yi iya zukuwa ya gai don a hukunta ta ko aldabtar da ita wannan shine kenan sharadi na muharrabi hadisi na gaba malam yace haddathana ahmad ibn hanbal haddathana yahya ibn sa'id an ubaidillah qala haddathani nafi'un an ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم kada mace ta yi balaguro balaguro guda uku balaguro wanda yake na tsawon kwana uku face sai tare da ita akwai muharrami haddasana nadr ibn ali حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن, عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له ابن عمر يا كسنجي ينا قويا مولاة له wata maularsa ma'ana shi bawanta ne a meke da suna ita maularsa ce to sai kasance yana goya ta ma'ana baiwarsa ce kasance yana goya ta yuqalu laha safiya ana ce mata safiya tusafiru ma'ahu tana balaguro tare da shi ila makka zuwa makka ma'ana baiwarka ya halatta kai balaguro da ita daga kai sai ita domin asali baiwarka ya halatta ma kai mu'amala ta kwanciya da ita kenan ita babu laihi kamar yadda zaka iya balaguro da kai sai matarka haka da kai sai baiwarka zaka iya kai haka a takeice mu komo ga matsalan mu waccan wani hadisi an ce kwana guda ko wani hadisi kuma an ce mi an ce kwana uku to wani za a doka wani za a doka a na farko wanda yake kwana daya dan me yasa dan ya hi tsananta ga mace ba ma amsa me ad dalilin ka saboda ya hi zama mi ya hi zama ya hi zama wadih a kuma duk manzo Allah ya fadi fa duk manzo Allah ya fadi na'am kwana uku za mu ɗauka ko kwana guda a to mala hassan bismillah miya dalilinka a aha eh hadisan gaba ɗaya sun inganta eh na'am na'am na'am masha Allah jazakallahu khairan kaga dadin halarta darasi ko da yaushe ko malam hasan suna daga cikin wanda zan iya cewa in akwai wanda suka kwashi falalan mu suna daga ciki ana ganin da kyau ko tun warko harkon karatun mu a meke da suna a masallacin mirgayin masallaci ba masallacin mirgayi ba mirgayin masallaci sun gane an gane shi ne ko to sun jan tare da su ake kuma sun horko horko na'am amsar da ya bada ita ce daidai za a tai akan daya dan mi dan hadisai in suka zo ingantattu dole sai an yi mi sai an yi aiki da su ko aljam'u aula min at-tarjih to guda hadisi ya ce guda ya ce daya guda ya ce uku wanne ne in kai shi ba uku ba kawai ce a yace uku zuwa sama wanne ne in kai baka saba ma kowanne daga ciki ba in kai uku ka saba ma mi ka saba ma daya amma in kai daya baka mi ba baka saba ma uku ba shine al-khuruj min al-khilaf mustahabbun kuma kaida malamai suka ce namun ta yanda lafazin kaidar yake duk inda kashi an kawo adadi ku rike wannan kaida tana da muhimmanci duk inda kashi an kawo adadi a hadisi na wata ibada wani hadisi ya ce adadi kaza wani hadisi ya ce adadi kaza to a koda yaushe ana aiki da adadi mafi me mafi karanci wadhalika litaharruz akwai abin da ake ma at-taharruz shine lilwiqayati min ash-shubha domin manzo Allah yace me yake da suna da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra li dinihi to kenan in kai aiki da mafi karanci amma wannan a fannin hani shi kuma a fannin umurni ana gane da kyau ko shi kuma ka ɗauki mafi yawa domin in kai mafi yawa to mafi karancin shi ma yami ya shiga to ga wata matsala shi ne a wai kowace mace ce yake dole in za ta balaguro sai tare da muharrami aha a ba mu amsa na'am to malam mai ɗauke-ɗauke amma na alheri eh ba kowace mace ba to wace ce wadda ba ba ita ba masha Allah maraba wala saidu na'am ha wadda wadda ta manyanta jazakumullahu khairan to kai ba za mu tambaye ka dalili ba ala gane da kyau ko na'am jazakumullahu khairan mace da ta manyanta ana gane da kyau ko ita ba dole sai da mi ba sai da muharrami to wa zai ba mu dalili wa zai ba mu dalili me yasa mace da ta manyanta ita ba dole sai da muharrami ba dalili kusan guda biyu ke da kai ana gane da kyau ko ta ado a alkur'ani an sauke ma mace wadda ta tsoho ko ba sauke mata ba an sauke mata ko na'am dan me yasa aka sauke mata dan saboda ita ba a sha wata ko tsohuwa a shekara 100 ba daya ana gane da kyau ko ni an na shawa a cikin ta ana gane da kyau ko to wannan shine kenan ko da yake da yan magana suka ce li kulli saqitatin laqita ko eh kowace cin kowace yadduwa da mai cintuwarta ana gane da kyau ko to a takaice dai malamai sun tayi akan cewa mace da ta tsuha wadda ba a iya sha'awarta ita babu lahi ya halatta balaguro ba sai tare da mi ba tare da muharrami ba domin illa ake kallo suka ce al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama an ce mace kada ta yi balaguro ita kadai ne dan saboda wasu za su iya su keta alfarmar da in sun yi sha'awarta to ita kuma wannan ba ami ba a sha'awarta ko to kenan al'illa babu ta kenan idza zalat illa zalat zalal hukm idan illa dalili ya tahi kenan hukunci shi ma zai mi zai tahi wannan shine kenan to kuma akwai wata ka'ida suke cewa ma suke cewa a ma hurrima saddan lizzari'a tubihuhu alhajatu aw almaslahatu arrajiha kullu ma ubiha kullu ma hurrima saddan lizzari'a yubahu limaslahatin rajiha aw lihajatin muliha ana gane da kyau ko me suke nuhi shine duk abin da shari'a ta haramta don saboda kare banna kun san abubuwan da aka haramta kala biyu ne akwai ma hurrima li zatihi wa ma hurrima saddan li zari'a ana gane da kyau ko misali shan giya an haramta sa ne don cutarwar da yake yi amma mace ta yi balaguro shi an haramta sa ne don saboda balaguranta ita kadai zai iya zai iya sa ta aikata alfasha ana gane da kyau ko ko kuma zai iya sa wasu su yi sha'awarta su yi alfasha da ita to amma idan kasance akwai bukata ko akwai wata maslaha to macen nan ko da ko a ce ana iya sha'awarta ya halatta wannan balaguran bil misali tadhil maqal mace ce budurwa ta musulunta a gari wanda yake babu kowa in ba kahuri ba yanzu in ta sai hujira shikenan sai malamai su ce mata haramun ne ta yi hijira sai da muharrami hakanan za ta yi mi za ta yi hijirarta don mi yasa don saboda maslaha rajiha ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala alam kenan idan da maslaha rajiha dalilin wannan ne yasa malumai a wannan zamanin suke ganin ya halatta mace ko ba da muharrami ba ta je aikin hajji ana gane da kyau ko don mi don saboda a wannan zamanin akwai rufka amina mace tana tahiya ne a ƙarƙashin wasu wanda aka amintu da su domin ana tahiya ne ƙarƙashin ajans su kuma ajans kin nan an amintu da su ne aka mi aka mi aka aka sajjala a wurin su kishiyar a can da yanda kowa zai kama hanya ne ya sa inda ya sa gaban sa inda yake so kuma biyan kuɗin haji yana da tsada sosai in aka ce kowace mace in za ta tahiya sai ta biya na ta tabiya na muharramin ta tabiya makananta wanda zai zai da ita to riya ba za su mi ba za su mi ba ba za su yi hajjin ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam amma har yanzu akwai malaman da suna akan bakar su haramun ne mace ta je aikin haji ba tare da mi ba ba tare da muharrami ba wannan shine kenan na'am eh na'am eh idan ya kasance a cikin gari ne haiko ko kuma irin aikin da ake balaguro ake tahiya wani wani wuri a komo an tambayar shi shine mace ce wadda take aiki misali irin aikin proje eh eh tai ini guda ta dawo matukar ba a kai kwana guda ba za ta je ta komo ne ba za ta kwana ba babu laihi domin alal akalla kwana guda aka ce ana gani da kyau ko misali daga nan za ta je dogon dutse ta yi gaisuwar rasuwa ta komo ba za ta kwana ba wannan babu lahi a ciki balaguron da zai kai ga sai an kwana ana gani da kyau ko wannan shine kenan yake yake haramun wallahu ta'ala a'lam ayin wa zamu ci gaba nan mun bata lokaci sosai babun la sarurata fil islam babu mai bayani akan babu sarura a musulunci me ake ce ma sarura kalima kalima ce wadda take da halshen take da halshen maciji ma'ana tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine at-tabattul mutun yake yin aure ana ce mishi sarura idan mutum yake yin aure sai a ce mishi saruri ne kaji sunan ma ba daɗi ko? tuzuru ne to shi ake ce ma sarura ko attabattul ma'ana ta biyu kuma shine alinqita wa anil hajj mutum ya ce ba zai je aikin hajji ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan la sarurata fil islam babu kenan in muka doka wace ma'ana ce za ta yi aiki anan ta biyu ko tunda a babin yana aikin hajji kenan babu mai nuna cewa a musulunci baya halatta mutum ya katse ya ce ba zai je aikin hajji ba حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن إكرمة عن ابن أياش عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام أمسلنشي باب صرورة متن يتي بزي أولي با كوكما يتي بزي أيكن حجي با hadisin da'ifi ne amma akwai burbushin ma'anarsa a lokacin jahiliya akwai wani laifi da in mutum yayi sai a haramta mishi zuwa aikin haji to shi yasa da musulunci yazo ce babu wannan ai asali ma aikin haji waye ma dacewa a ce yana kwadin je aikin haji mai mi mai laifi domin manzo Allah yake cewa man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq raja'aka yawmin waladatuhu ummuhu idan mutum yaje aikin haji ya kiyaye dokokinsa zai dawo kamar da uwarsa ta aihe sa ba na baya da zunubi ko guda to kun gani su lokacin jahiliya akwai laifi inda kai shikenan ba za ka je aikin haji ba sai ka mutu to shine musulunci ya karya wannan ka'idar tasu ya zo da kishiyarsa babu tazawwudi fil hajji babu mai bayani akan rikon guzuri a wajen aikin haji haddasana ma'ana in mutum zai je aikin haji ya kasance yana da guzuri guzuri daban kudin jirgi daban a wannan zamanin akwai guzuri akwai mi akwai mi akwai kudin jirgi misali wannan wani alhaji zai biya masa zuwa aikin haji amma sai dai kuma in yaje baya da mi baya da guzuri to ba dole bane yaje wannan aikin haji ana gane da ke ko bari mu zo ku je a cikin hadisin حدثنا أحمد بن الفراتي يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن أمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون يجي ألوك تندا سنكسن suna zuwa aikin hajji ba tare da sun je da guzuri ba ma'ana abin da za su rika ci akan hanya da kuma can in sun je kwanakin da za su yi shine guzuri qala abu mas'udin abu mas'ud yace kana ahlul yamani aw nasun min ahli yaman mutanen yaman sun kasance ko wasu mutane daga cikin mutanen yaman sun kasance yahujjuna suna zuwa aikin hajji wala yatazawwaduna sai dai ba sa riƙon guzuri wa yaquluna suna cewa nahnul mutawakkiluna mu mun dogara ga Allah mu masu tawakkali ne ba mu zuwa da komai akan hanya abin da ya samu mu ci fa anzalallahu subhanahu sai Allah ya sabkar wa tazawwadu in za ku je aikin haji ku yi guzuri fa inna khairaz zadi taqwa domin amma ku san da cewa mafi alkhairin guzuri shine takawa a gobe tafsiri zamu kawo wannan ayar ko kuma tafsiri na sama kenan zamu fada bayani akan ta a takaice dalilin dai wannan wannan hadisin dai kamar yana nuna mana sababin nuzul ne dalilin sabkar wannan ayar wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa shine an samu su musulmai da in za su je aikin haji ba sa guzuru sai su ce mu mun dogara ga Allah ba za mu ce da guzuri ba abin da ya samu a can kan hanya mu ce to sai kasance wasu daga ciki in sun je ka san yan magana suka ce yunwa ba a yi mata la haula ana gane da kyau ko kuma suka ce rubutu baya maganin yunwa kun san rubutu ko a rubutu na allo da ake a rubuta alkur'ani ya ba mutum ya sha eh yana rubutu baya maganin yunwa ba na qur'ani ka rubuta ka sha baya maganin yunwa haka kuma la haula wala quwwata a sai ka zage damce ka je nema yauwa komi da wurin shi to yanzu in suka kai sai suka koma ma suna roƙon mutane to kaga yanzu kuma tawakkalin ya kai su ga fadawa sabon Allah domin roƙo menene sabon Allah ne kenan wajen neman gira an rasa ido ko to shi yasa sai Allah ya ce a'a in za ku je ku je da guzurinku kada ku je ku zama larura ga mutane wannan dai yana nuna muna at-tawakkulu ala Allah la yunafi al-akhdh bil asbab tawakkali baya hana kai riko da sababi kai bari ma dai min kamali tawakkuli al-akhdh bil asbab wani mutun ya zo yace ya rasulullah ina zuwa a cikin sahara in zan yi bukata da taguwata in dame ta ko kuma in sake ta in yi tawakkali ga Allah in shiga sha'anina in nazo in neme ta sai manzo Allah ya ce iqilha wa tawakkal ala Allah ka dame ta sannan ka dogara ga Allah kenan ku masu motoci ku ruha muna asiri in kun zo da moton ku ku samu antivol ku garkame sannan ku dogara ga Allah kaka ce karatu ka zo a zo a san gami mamu to kuma ka ce karatu zuwa karatun bai amfani ba ala gani da kyau ku wannan shine kenan shi yasa wani malami yake cewa alam tara anna Allah qala li maryam wa huzzi ilayki aljiz'a yasaqati as-samari falau sha'a an tujnihi min ghairi illatin janathu walakin kullu shay'in lahu sabab yace baka ga Allah ba da yaso ya ciyar da maryam ce mata yayi ki girgiza iccen dabino dabino zai hwado sai ki doka ki ci da Allah ya so ya ciyar da ita da binon da ba sai ta girgiza da binon ba ba sai ta duka ma ta sa baki ba da kawai za ta shi ta sako shi amma dan komi sai da sababi sai ce mata ta girgiza da binon ya hado ta duka kuma ta ci to kaji kai mai cewa Allah ya baka mata ta gari kuma kana nan zamne ko Allah ya kawo kudi kuma kana nan zamne to a takaice dai riko da sababi baya kawar da tawakkali da Allah maɗaukakin sarki bar ma dai yana cika tawakkalin ne da Allah babu tijarati fil hajji babu mai bayani akan kasuwanci a cikin aikin hajji malam yace haddathana yusuf ibn musa haddathana jarirun an yazid ibn abi ziyad an mujahid an abdullah ibn abbas qala qara'a hadhihi al aya daga abdullah ibn abbas yace ya karanta wannan ayar ma'ana shi mujahid ya ce abdullahi bin abbas ya karanta wannan ayar laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu wani laihi akan ku dan kun nemi wata falala daga ubangijinku qala sai ce kanu la yattajiruna biminan mutane sun kasance a zamanin manzon Allah in suka je aikin haji ba sa kasuwanci ba sa saye da sayarwa amina fa'umiru bitijarati sai aka umurce su da su yi kasuwanci idan a fado min arafatin idan suka hito daga arafa ana gane da kyau ko a takaice wannan hadisin shi ma yana nuna dalilin sabkar wannan ayar ce kinan musulunci ya halatta hatta ga wanda ya je aikin hajji ana gane da kyau ko bayan an ƙare hawan arfa ya yi kasuwanci saye da sayarwa amma ba a yi a tsakiyar arafa ba a yi kuma a lokacin da ake cikin masallaci ana dawafi amma sauran wuraren na kwana me ke da suna amina da kuma muzdalifa duka wannan lokutan ya halatta me ke da suna aimi ayi kasuwanci ana gane da kyau ko shine ma'anar laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum wannan yana namuna musulunci addini ne wanda yake da fusha addini ne wanda yake da sauki babun حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج دوان دا يسو يحج فليتعجل تو يغوغو تا ييسا دوان دا يكسو يأيكن حج تو يغوغو تا ينسا akwai riwaya da muka kawo a hudubar mu ta yau shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu la duk mai niyan aikin haji to yayi gaugawa da dama ta same shi yaje wannan aikin hajin domin mutum bai san abin da zai bijiro masa ba wa ma tadri nafsun ma da taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kenan shi haji yana daga cikin abubuwan da suke da sun samu ayi bar ma dai malamai suna ganin yana daga cikin laihi mutum ya samu kuɗi ya samu hali na zuwa aikin hajji ya ƙi tahiya kai bari ma dai suna ganin daga cikin laihi mutum ya samu kuɗin aikin hajji sai ya ce bari ya biya ma wani shi ya bari sai daga bayan ya samu don me yasa suka ce laihi ne domin kai da ka samu yanzu kai ne yake mi wajibi a gare ka shi wancan da zaka biya ma ba wajibi bane a gare shi ana gane da kyau ko ba wajibi bane a gare shi shi yasa an tambayi al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mutum ne ya samu kudin zuwa aikin haji sai ce bari ya biya ma iyayen shi harshen yayi daidai sai ya ce bai yi daidai ba abin da ya dace shine shi ya fara tahiya daga baya in ya samu ya biya ma ma'aifan nashi domin shine yake dole tun da shi ya samu domin Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a wanda ya samu iko to kai da ka samu kudi ka samu iko kenan wannan shine kenan kenan kuskure ne mutum ya samu dama da iko na zuwa aikin hajji ke tahiya malamai suka cewa al'amru yaqtadil fawriya umurni yana hukunta da sauri sauri ma'ana in Allah ya ce ayi abu to da an cika sharuɗa da sauri kada bata lokaci ame ayi wannan abun idan ba ayi ba to za a ga kanwar naki ina tsammanin nan ya kamata mu dakata a akwai sanarwowi na farko idan ku gani a sanarwa mun sa yau muna da bakon malami ko ana mai yiwa mutane sun ga son da yake sanarwa bayan la'asarcin gani muka yada ta to an samu akasi domin malamin yana da muhadara a yau da gobe duka a tsakanin magrib da isha'i to da shi ya aza bayan sallar isha'i ne sai ya bamu bakin cewa zai zo yayi muhadarar in ya kare a nan kai tsaye sai ya wuce wajen ta biyu to lokacin bai isa yayi ya koma ina ya koma a wancan na biyun amma ya ce ran lindi zai zo yayi ana gane da kyau ko kenan muhadarar bakon malamin mu insha Allah za ta kasance ran lindi ma'ana ranar litinin da yardan Allah madaukakin sarki kuma na zaba mishi wani maudu'i wanda yake muhimmanci maudu'in da ban taba jin an yi muhadara akan shi ba da Hausa da larabci na taba jin Prof Sabiu Musa hafizahullahu ta'ala yayi da larabci ne muhadarar amma da Hausa ban taba ji an yi ba a cikin gida ko a waje kuma abin da yasa na zabi wannan maudu'in dan yana daidai da wani guri da ke gare mu a wannan masallacin da yardan Allah shine maudu'in shine mahimmancin koyon larabci ga ɗalibin ilimi ko kuma ba ta yiwuwa ka zama ɗalibin ilimi sai ka koyi larabci ana gani da kyau ko shine taken muhadara tawa ta malam da yardan Allah madaukakin sarki kuma malam mutamakkin ne sosai maudu'in da muka ba sa malam yayi maraba da shi ya ce bai taɓa shi muhadara akan shi ba amma da yardan Allah za a shirya ta yanda ya dace na faɗi haka ne domin mun yi shawara insha Allah a wannan masallacin za mu sa karatu na koyon larabci za mu sa karatu na koyon larabci a kowace rana ta juma'a idan an ƙare karatun mi sunan abi dawud amma wannan karatu yana da sharuɗa sharaɗi na farko ya kasance ka iya karanta larabci sharaɗi na biyu kuma ka yi alkawalin za ka lazumci za ka lazumci mi za ka lazumci zuwa don ba mu yadda ba da aikin mazuru ana gani da kyau ku yau a zo gobe ba a zuwa ko kuma sai inda dama ne sannan za a zo a shi karatun ya kasance yana da damar shi ta kanshi wannan shi ne sharaɗin kun ba mu son kodala a gare ka ana gani da kyau ku kenan karatun za a yi sa ne ba tare da kuɗi ba sai wani alkhairi da mutum ya so yi a can daban a masallaci ko abin da ya kama da haka amma dai ba a sa kuɗi ba amma dai wannan sharuɗin su ne abin duba ka iya karanta larabci na biyu ka yi alkawalin za ka lazimci zuwa to wannan shine domin allah ya shaida gurin musu shine mu samu al'umma wadda take za ta iya karantar da wasu a nan gaba idan baka karantar da na waje ba na gida ma za ka iya mi za ka karantar da su shi kuma koyan larabci kamar yadda za ku za mu shi a muhadara sharaɗi ne na yin zurfi a cikin ilimin addinin musulunci wannan shine kenan insha Allah akwai dan uwa malam Khalid malam Muhammad shi list tana wajen shi malam Muhammad tashi su ganka yana malam Muhammad list tana wajen shi shi zai rubuta bayan karatu kenan wanda suke so su zo su ba da sunansu da lambarsu suna da lamba don akwai gurfi wanda za mu budewa don karatun ba kowa za a yada ma shi ba muna son karatun ya kasance ta tare da tarbiyya domin sau da yawa ana karatu amma babu tarbiyya ma'ana muna so mu hada tare da duk wanda suke a ƙashin wannan karatun za su kasance 'yan uwa masoya juna irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taso ana da'awa tare ana karatu tare ana zamana tare an zamanto yan uwa kamar uwa dai uba dai wannan shine guri mu shi yasa muka muka sa sharadin wanda za su lazimta darasin zai kasance kwana guda biyu ne rana ta farko ita ce ran juma'a ita ce za a yi larabci rana ta biyu ita kuma zan gaya muku ita me za a yi shine ranar samedi bayan su malam sun kare jawabinsu ana gane da ke ko za mu haɗi rana ta biyu insha Allah wannan shine kenan a takaice abinda za mu liƙe da shi muna da manyan baƙi wanda suke tahe da alkhairi akwai jawabi wanda yake muhimmanci da za su gabatar muna ban san muhara da dama ko da a asali dai horko rada suka mana ziyara dokta ya fara magana kenan dokta ya gamata yi ma fara magana ko insha Allah تفضلوا